بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis 16 ga watan Julai 2026 miladiya wanda ya daidai da na tsammanin a kirgan sarkin musulmi ɗaya ga watan safar shekara ta 1948 a wani majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid amma ba yau insha Allah za mu biya bashi a kashin da bibiran asabar ba kasancewar dama can shi ita ran asabar muna tsallakewa wata-wata akwai a wata kuma wata rana guda idan muke tsallakewa so aka zamu kuma a wata ba yi so biyu ba mai zama kuma so biyu kawai aka yi a wata da aka da ba mu yi ba sai muka dawo da shi a majalisi na kitabu tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab sadaka yau za mu shiga cikin littafin umar al-hakam na al-imam al-hafiz abu muhammad taqiyuddin abdulwahid abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi muna cikin kitabu siyami babi na azumi mun karanta hadisin abu huraira hadisin farko a babu za mu ƙara karanta kuma za mu karanta hadisi na gaba hadisin abdullahi ibn umar a saboda na saboda yi ba ba ya kitabu tawhid ba ne shi ne muka ce za mu dawo da shi za mu karanta abinda mu karanta ba na asabar قالت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له حديثي لك عبد الله بن عمر yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ganshi wato kuka ga jinjirin wata na Ramadan fa sumu ku azumi wa idza ra'aytumuhu idan kuka ganshi kuma wato jinjirin wata na shawwal fa afṭiru kuma ku kare azumin ku fa in humma alaikum idan aka suturce maku a ganin wata din ya zama akwai girgije girgije ya zama ya sha makance tsakanin ku da wata faqduru lahu ku tike da kirgan ku zuwa 30 wata baya zama 31 sai zama a ranar tashin da ɗaya zai zama kamar ranar ɗaya ga wata kenan an ga wata ko ba a gani ba wani hadisi na abdullahi dan umar a hadisi ne da wannan lafazi da malam ya kawo mana yana cikin asihai ne hadisin bukhari da muslim imamun nasa'i imamu ibnu maja suna fitar da shi dukan su ta hanyar malik ibn anas malik ibn anas al-imam daga nafi maula ibn umar daga abdullahi dan umar a wani lafazi na hadisi ce la ta somo hatta tarawul hilala kada ku yi azumi sai kun ga jinjirin wata wala tufṭiru hatta tarawhu kar kuma ku aje azumi har sai kun ganshi fa in humma alaikum idan aka yi maku girgije faqduru lahu to ku tike da kidayan ku zuwa 30 wannan cewa da ne a tike da kidaya zuwa 30 abin da yafi inganci ne na faɗa ba wai fasaran da malamai wasu daga ciki suka yi ba wani hadisi hadisi ne mashhuri hadisi ne sananne ya shahara wajen malamai kusan kana iya ce mashi ma hadisi mutawatiri da ya yi gangami ma'anansa daga sahabbai da dama a cikin asahihain da cikin sunan an rubuto shi daga abu huraira an rubuto shi daga aisha an rubuto ma'anar wannan hadisi daga abdullahi dan abbas an rubuto ma'anar wannan hadisi daga jabir an rubuto ma'anar wannan hadisi daga hudhaifa a rawato ma'adarar hadisi daga abu bakarata a rawato ma'adarar hadisin daga abu malik al'ashda'i a rawato hadisin ma'anansa daga rafi ibn khadij kusan malamai suna cewa hadisi na cewa sai an ga wata sannan za a azumi sai an ga wata za a ajiye azumi kusan hadisi ne wanda ya kai talatin hadisi ne ya kai talatin amfanin fara haka shine wato don wato fahimci shari'a game da wannan lamari shari'an wato kidaya mu a musulunci shine gani gani ru'ya haka aka ce sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi ku yi azumi saboda ganin da kuka yi kuma ku ajiye saboda ganin da kuka yi akwai wani lafazin imam malik ya ruwaito daga wani malamin nasa kuma abdullahi ibn dinar wanda shi ma maulani na abdullahi dan umar yana cikin sunan abi dawud da waninsa da lafazin ash-shahr 29 layla azumi kwana dare 29 ne fala ta sumu kar ku yi azumi hatta tarawa sai kun ganshi kar ku yi azumi har sai kun ga jinjirin wata fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza ra'aytumuhu ya ce idara aitu muhu fasumu in kun gan shi ku yi azumi a nan kai tsaye shari'a ta rataye mana yin azumin da gani shari'a ta riga ta rataye yin azumin kadai da gani wato wannan kuma a wajen malamai ana kiranta ru'ya ce basiriya ainiya mu'tada a ijma'i malamai ru'ya ce basiriya ainiya mu'tada wato gani ne na ido idan da yake kanka wannan shi ake magana da maza da a lokacin shi baya magana telescope da lema balle ma kuma wato wani hisabi na masu masu astronomers astronomy akwai astronomy amma maza a lokacin ba kan shi yake magana ba za mu zo mu tattauna kan wannan shi amma a nan malamai ijma'in malamai da maza da ce idza ra'aytum hu fusumu suka ce wannan ru'ya ce ayn basriya ayniya mu'tada kuma wanda aka saba da ita kowa aka ce an gani to an san ido ne ya gani a nan sai ya zo da siga na jam'i ya ce idara a yi tumuhu in kuka gan shi wasu daga cikin malamai sun ɗauki wannan mafumi suka ce to kaga anan jam'i aka ce kenan sai an sami adadi mai yawa sannan kuma aka ce kuma an sami adadi mai yawa wasu malamai kuma suka yi maganar cewa a shin ganin wani wata ƙasa ko ganin wani gari gani ne ga dukkan ragowar garuruwan musulmai wannan farin sa idara aiki muku malamai sun tattauna akan wannan gaba na wannan hadisin na wannan fahimta din amma shi wannan da ba ta bi akwai magana ta malami mai karfi amma maganar farko cewa idara aiki muku idan kuka ganshi a ce sai an samu jami'i da yawa adadi mai yawa al-istifaba to wannan hadisi ya bayar ne ba haka bane hadisi ya bayar ne ana iya wato iktifai a wadace da ganin mutum biyu akalla ko mutum ganin mutum daya gwargwadon yadda hadisai suka zo da kuma malamai suka yi saba wajen fahimtar su amma kuwa cewa ganin gari gani ne da ragowar garuruwa wannan kuma sabani na malamai har yanzu dai suna amfani da wannan gaba nan hadisin idza ra'aytu muhu idan kuka ganshi to amma dai cewa sai an samu ajali mai yawa to kun ga akwai maganar fadan Allah ta'ala man shahida minkum shahra falyasumhu wannan man tasduqu 'ala al-wahid wa tasduqu 'ala 'ala al-kathir in ka ce famar shahida min kuma shahara falin su zai iya gazgatu a kan mutum ɗaya ko ba abin da ya wuce mutum ɗaya saboda haka wannan magana ce wacce take akwai tattaunawa malamai akan haka saboda haka malamai sun tattauna daga kan wannan gaban hadisin akan ganin mutum ɗaya ya zai yi idan shi ya gani a ru'iya alfardiyya za a yi itibari ta ko ba za a yi ba sannan kuma da kuma ru'iya a jama'iyya gani na gangan ku na jama'a da suka gani da kuma ganin mutane da dama in suka gani a wata nahiya to duka sargowar nahiyar ko ba ragowar duniyar baki da musulmai dole sun yi amfani da wannan ko da mafali mafada da mahudan rana sun bambanta wanda anan ne ma ke da wato abin iskali ke zuwa alhilal hadisin ya zo a wani halafazi na hadisin cewa idza ra'ay wannan la tasumu hatta tarawul hilala karfi azin ya sifin gajin jirin wata alhilal akwai abubakar muhammad ibn uzair a sajistani a cikin musatul qulub din sa garibul qur'an yace yuqalu lil hilali fi awwal layla ila ila thala ila thalitha hilal ana cewa al hilal na da kwana dare na farko mun saba kwana daren farko dare na biyu dare na uku to shi ne ake kiran su al hilla al hilal kenan jinjirin wata thumma yuqalu al qamar ila akhir ash-shahr sanan ko ba ana cewa wata qamaru har zuwa ƙarshen wata ɗin kuma wannan shine kusan abin da shi ma Sheikh Muhammad ibn Abubakar ibn Abdul Qadir Ar-Razi ya faɗa cikin muktar sai hadin sa me yasa suke cewa al-hilal saboda raf'u sauti raf'u sauti daga murya da ake yi suna daga nan aka dako mahajaci idan ko kuma mai umara idan aka ce a halla bil umra ko a halla bil hajj idan ya daga murya wajen talbiya sai a ce a halla to su ma suna cewa an faɗi mai azumi a wato jinjirin wata da alhilal saboda lokacin da jama'a suka ganshi suna daga murya sai eh ga wata ga wata yanda mu muke ba da ilan ba sai mu koma mu koma wata nefa mu koma ta mushi alhilal ko a Najeriya mu dai alhilal har yanzu ita ba nefa ita ba alhilal ce da zara ba mu ba yaro da an gani fa za a ce to gashi nan to shi ma dai wata a ba mu ba yaro da zara an gani za a ce to gashi fa muna kai ma gani ba a gashi na gani ni ma na gani ni ma na gani za ka bar rafa sauti lokacin da suka gani daga nan aka samu idan fuskanka yayi annashuwa sai a ce sai a ce ta halala wajhu saboda kamar ana cewa yayin da ka ga wata din kai ma to sai idan ka sai watan ya saka fuskanka sai zama wato kai kai haske to anan fa afdiru idza ra'aytumuhu fa fasumu wa idza ra'aytumuhu fa afdiru fa afdiru shine wato ku aji azumin ku ba ana magana wato al-iftar na idan wato rana ta fadi ba an sha ruwa ba irin wannan ake magana ba ana al-iftar al-iftar wa adu siyam iftar siyam gaba ki daya gaba iftar shi ramadan din gaba ki daya zama an sha ruwa mutum ba zai ba zai azumi ba kaga shi ma annan shari'a ta ta ya ta aji azumin da ganin wata aji azumin da ganin wata sai manzo Allah sai ya ce fa in humma alaikum idan aka yi muku gabam aka muku wato girgije girgije zo sha makance ku tsakaninku da ganin wata ai satarahu ankum ghaimu wa sahab sai zama wato girgije ya zama tsakatsakiya ya zama tsakiyan tsakiyar tsakaninku da a tsakaninku da wato ganin wata din fa in humma alaikum ai idza satarahu ankum ghaimu wa sahab falam yura al-hilal sai zama idan an samu girgije girgije ya sa ba a ga ba a ga watan ba ana cewa azamatis sama ko azamatis sama wata ghayyamat shine yayin da wato sama ta zama ta samu girgije ya zama ba a iya ganin wasu taurari ko kuma watan shi kansa wawa ba ba a iya ganin sa ba to mazala sai ce faqduru lahu to ku yi mishi kadarin sa ku kirga shi zuwa kadarin sa ku kirga shi zuwa kadarin sa malamai sun yi sabani wajen fasarar wannan gaba na wannan hadisin akwai malamai da suke gani cewa faqduru lahu ay dayyiqu li sha'ban ku kunta ta kidayar sha'ban zuwa ku takaita shi kawai zuwa 29 saboda haka gobe kawai in dai yau in ku gani ba kun ga kun samu girgije kawai to gobe kawai ku azumin ku baki da idan ana shin dana shin tara dana shin da tara na sha'ban ai dana za a fara duba wata ko to su a wajen malamai waɗannan malamai suka ce da aka ce faqduru lahu ai dayyiqu lahu wato ku takaita shi a daidai wannan ashirin sanan kawai sai ka gobe kawai an gauta ko an gauta ba kawai ku shiga azumin ku baki da wannan shine ma'anar dayyiqu lahu faqduru lahu a wajen wasu daga cikin malamai wanda riwayat ne Imam Ahmad kuma shine mashhurin mazhabin mazhabin Hanabila suna cewa faqduru lahu ai fa dayyiqu lahu faj'aluhu 29 thumma tasumu fil yawmi tadi sai ku yi azumi an gauta ko ba gauta ba kawai ku azumin ku wannan shine maganar da suka yi akwai dalilin da suka faɗa wannan maganar su ba domin faɗin faqduru lahu a zai iya zuwa da ma'ana at-tadhiq fa ma qudira alayhi rizquhu za mu zo insha Allah kan wannan to banda shi ko akwai magana ta biyu wata take magana ce da aka abar kaurace an kaurace mata malamai da waki da sun kaurace mata wanda wannan maganar na bi ta minar mutaakhirin wasu daga cikin malamai da yan baya kawai suka fara da ita bayan ijma'in malamai ya zo ya kullu akan cewa sai dai a gani suka ce nan fadin mazala a fakduru na huwa wataƙila wataƙila mazala nan yana ishara ne zuwa ga wato gani na ilimin falaki fakduru na huwa ta hasibu fil falaki sai suka ce da wani daga kadira ne ya kuduru ko ya kuduru ko ya kudiru ko daga nasara ya sulu ko baraba ya kudiru kadira ya kuduru ko kadara ya kuduru ko ya kudiru suka ce abinda ake magana wato in aka ce shi ne wato kaddiru hisabul manazil al-falkiyya wato ku je ku ci ga ku auna shi da hisabin falaki kawai shi kenan ya ishe ku wannan sun dauke akwai shi a yare wannan cewa ku auna awo din amma dai cewa a kawo falaki kuma wannan magana su ce wannan an danganta wannan ra'ayi zuwa ga wasu daga cikin malamai yan basara musamman dai mutarif ibn abdullahi ibn shikhir yace idan aka zo ba ga wata da gani na ida ba to ana iya amfani da shi a waje da wato ga wanda ya san ilimin falaki yana iya shi a karan kansa shi ma bai ce wai duka al'umma kuma a amfani da ilimin falaki ba kamar da su ke tattaunawa a yanzu shi ce wai idan ba a gani ba kuma kai ka iya yin falakin nan kai ma kai ba astronomer ne ba astrologer ba astronomer wato wanda yake da ilimi dai da sama ba wanda yake da ilimin bokancin ba sai ce to babu laifi kai a khasatu nafsika karan kanka kana iya amfani da ilimin falaki wajen kai azumin ka to wannan shi kai shi wasu daga cikin malamai inda Abdul Bari ya ce babu inganta zuwa gare shi ba za mu insha Allah mu tattauna wannan matsalar a gaba sai akwai Ibn Surayj shi ma da ake danganta masa wannan maganar shi ma ya ta inganta to abinda ake magana ana yana magana ne akan cewa wanda lokacin ba a ga wata ba sai an samu alkama kuma sai an samu alkama kaga mu yanzu giman da muke yi ai ko an samu girgije ko ba samu ba kawai a koma a bai da farakin nan faqduru lahu suka ce abinda ubangiji abinda abinda nan faqduru lahu shine in kace qadara shay'a ai idan qaddartahu idan kai wato kinta ta abu shine ka koma kai idaya kai mishi lissafi to lissafi shine lissafin falaki suka ce to aje a yi mishi lissafin falaki kawai haka suka fasara hadisin su amma wannan ba su ne fasar da malamai magabata suka yi ba suna daga cikin malamai yan baya wanda suka yi wannan fasara akwai ibnu qutayba adina wali min mukhtaliful hadith wanda shi al-harith ibn hajar yake cewa to amma shi da ma shi ba cikin manyan malamai da zai zai zama ya tafarruji da wata magana kuma a karba yace wa amma ibn qutayba fa laysa mimman yu'arradu alayhi mithl hada ba za a iya dogara da shi a wannan ba kawai kawo magana kai daya wanda kai a cikin malamai ko baka cikin ar-rasikuna fil ilmi inda al-harith ibn hajar har malami ne fa amma tun da ya kawo wani abin da yake ba kuwa kwarai da gaske ibn hajar yake cewa to shi ba za a dogaro da shi ba a wannan babi da akwai riwaya da ibn qayyim man da yake yi yayin kalto daga imam shafi cewa imam shafi wai shi ba ta fara wannan magana to kai ibn qayyim man da malamin mu ne malikiya ba kai ya ga ya ya ya su ba shafi'an ba ka cewa malamin su ya faɗa wannan magana kai kadai kaje kana faɗa ka ce shafi ya faɗa shaka abu wannan kuskure ne malamai sun ce wannan abin da ya dauko ba daidai ne ba za mu yi magana cewa wannan mazhabi wannan magana ce magana ce a bakawara cewa magana ce wacce take duk malami ba ba wanda ya taɓa faɗanta malami aka yin ijma'i gabanin wannan malamai sun akan cewa sai dai a gani gani na ido ba za a tsaya kawai a dogara da wani ilimi wanda ilimin wasu al'umma ne kaɗai su suka iya ba da haka in sun ga dama Allah ya jarabce mu yasa ba ya jarabce mu da mugayen masu ilimi su koma suna ta gara kanmu addinin Allah kuma a bar shi hannun wasu tunannu ai ba za a iya ba ko kuma addinin Allah ya zama an bashi hannun wasu adadin mutane al'umma su daya yanzu masu idan barkin suna wani illa illa ne a cikin al'umma ba to dai mu zama su kai mu zama mun dogara da su adadin musulunci baya haka addinin musulunci duk in wanda ne zai sai ce lokacin Allah da al'asar ma duk mu dogara da ila masu idan barkin amma sai aka ce muku idan irwa ku kaza ku kaza ku kaza shikenan to da abu da ake bukatar shi yau da gobe kullum kuma ibadan da ubangiji yake so a yi ta koyaushe baya rataye sharadin wannan ibada akan wani ilimi na mutane da wasu mutane adadin mutane su daya baya haka zai bar abin ne a sassake kowa da kowa ya iya na ƙauye da na birni amma ba wai yan birni kawai su suka san wannan abin ba su yan ƙauye su za su iya ba sai tsakaninka da su kuma ko tafiya akalla kwana ɗaya ko biyu ko uku sannan labari ya je ya kai musu wannan ba magana ce ta shari'a ba ta masu hanabila sun da yi dalilin su da suke cewa fa bayyu kunahu wato ku taƙaita idan ku zuwa shekara kawai kar ku kai talatin mutuƙar an sami girgije wadda su ba ta san zuciya su suka yi ba su magana ta dafa karfi a saboda qur'ani ya zo da wannan lafazin wato al-qadr din Allah ta'ala ta fa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah yana maganan wato miji mijin da ubangiji ya sanya shi ba shi da arziki mai wato yalwan hannu shi ke dan to sai ya ciyar abin da ubangiji ya bashi daidai ruwa jire tsaki aka ce fa man qudira alaihi ai man buyiqa alaihi rizquhu to ya suka ce kaga anan faqduru lahu ay fadayqu lahu wannan shine inda suka dauki wannan wannan fasara din amma idza makalahu rabbuhu fa akramahu faqdir alayhi rizqahu rizquhu wa ma idza makalahu faqdir faqdara alayhi rizqahu wa ma idza makalahu faqdara alayhi rizqahu amma idan ya jarabce shi ubangiji ya jarabce shi sai ya kuntata mishi arzikin sa fa yaqulu rabbi ahanan to kaga wannan shi ma fadu yaqa alayhi rizquhu shi ma ay fadu yaqa fadu yaqa Allahu alayhi rizquhu shi ma wannan shine shine wato fasararsa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir lah innahu kana bi'ibadihi basiran khabiran basira shi ma yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir lahu wa yaqdir lahu ay wa yudayyiqu lahu to idan taqdiru lahu ay fadayyiqu lahu wannan shine fasarar da suka yi to amma wannan fasarar tasu za ta iya karbuwa ne idan ba samu ragowar wasu hanyoyin hadisai da suka fayyace zare da abawa ba mu mun sami wasu hanyoyi na hadisi da suka fayyace zare da abawa wanda a cikin hadisin kai tsaye an faɗi cewa abinda ake magana shine idan kuka samu girgije to shikenan kawai kidaya ku bashi 30 wannan shine abinda ake magana faqdiru lahu ay fa ablighu tamama qadarihi ila 30 shi ma wannan yare kuma wannan wannan ya halatta a yare shi ma wannan ya halatta ka ce ka ce wato faqdil likaza ay atimma qadarahu ila tamamihi wato ka cika kidayansa zuwa gwargwadansa gwargwadansa kuma shine cikan cikan kidayansa to kaga cikan kidayan kuma wata kuma shine kwana 30 kamar da aka sani kwana 30 ashirin tana ne mafi karanci mafi kuma yawancin sa kuma shine 30 baya zuwa 31 to nan da yace faqduru lahu shine ay ablughu tamama qadarihi ila 30 wannan shine abinda abinda Allah ta'ala yi amma yake magana anan shi ma irin wannan ya zo a Qur'ani ubangiji da cewa ba qadaru haqa qadarihi ba su girmama shi tantata a girmama shi ba abinda suke ake magana ai ma ablagu mablaga azamatihi tamama qadarihi wa azamatihi eh ba su kai wato gwargwadon girman ubangiji ba zuwa kololo abinda ya cancanta a girmama shi da shi to kaga wannan ai ma ablagu tamama ta'zimihi shine wato ba ba qadaruhu haqa qadarihi wannan idan muka dauki idan muka ɗauki wato wannan wato ta wannan fuskar kenan in kuma muka ɗauka mata ga hanyoyin hadisin da manzo Allah ya kai tsaye faɗi me yake nufi da faqduru lahu to wannan kaga kenan magana ya ya ƙare cewa wato faqduru lahu ayatin mu tamama qadari to kai idan ku zuwa cikan wata din shine kwana 30 wanda wannan shine fasar Imam Malik fasar Imam Shafi'i kuma riwaya ce shi kansa daga Imam Ahmad hadisai da suka bi a babin wanda suke ƙara fayyace mana abinda manzo Allah yake magana a wannan bangare na hadisi hadisin farko da zamu kawo shine hadisin Imam Shafi'i ya kawo cikin al-Umm kitabul Umm Imam Shafi'i akwai ruwaya da ya rawaita daga Imam Malik ibn Anas Imam Malik yana rawaita daga Abdullah ibn Dinar daga Ibn Umar Ibn Umar wannan dai hadisi din Ibn Umar yake cewa manzo Allah ya ce ash-shahru 29 wata kwana shi na tara ne fala tasumu hatta tarawul hilala kar ku azumi har sai kun ga jinjirin wata wala tufṭiru hatta tarahu kar ku sha ruwa sai kun ga jinjirin watan da shi ba fa in humma alaikum idan aka yi muku girgije fa akmilu al-idda 30 ku cika iddigan ku zuwa 30 kaga yazo qarara haka shi fa akmilu al-idda 30 kai malamai da suke tsammanin cewa imamu shafi'i shi kadai ne kawo wannan lafazi daga imamu malik ibn anas amma ba shi ɗaya ne ba daga cikin malamai a cikin sahih al-bukhari imamu imamu bukhari ya rawaito ta hanyar abdullahi bin maslamat al-qanabi shi ma ya faɗi irin wannan lafazin cewa fa akmilu al-idda 30 a cikin sahih muslim kuma shi ma ba muslim ya rawaito da wannan lafazi kutan kucin sa wa in ukmiya alaikum faqduru lahu 30 30 ta zo riwaya ubaydullah bin umari daga nafi' maula bin umar to abdullahi bin dinar shi ma ba shi kadai da ya rawaito riwaya daga abdullahi bin umar ba akwai nafi' maula bin umar ya mara masa baya a riwaya da ubaydullah bin umari ke yi daga wajensa sannan kuma akwai a cikin sahihi na Ibn Khuzaimah akwai jika Abdullahi dan Umar Muhammad ibn Zaid ibn Abdullahi ibn Umar ya rawaito da kakansa shi ma Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya ce manzala ce fa kammilu 30 ku cika shi 30 sai kaga ashe lafazin nan ya tabbata banda shi kuma akwai riwaya Ibn Abbas ina cikin sunan Nasa'i riwaya Muhammad ibn Huray daga Abdullahi dan Abbas shi ma da dai wannan lafazi na Abdullahi dan Umar saboda haka shi ma wannan lafazi ya tabbata cewa abinda manzala yake nufi faqduru lahu shine ku cika adadin zuwa kwana talatin kuma an rawaito shi kuma daga aisha an rawaito shi daga aisha ruwaya tana ina cikin sunan abi dauda da isnadi hasan ana rawaitowa daga abdullahi dan abbas daga aisha afwan aisha tana cewa kana rasulullah tahaffazu min sha'ban ma la tahaffazu min ghairihi manzo Allah yakan yakan tsaurara kirdiga da kuma yanayin karban kirdiga din a cikin watan sha'ban abinda ba ya a ragowar sauran watanni ya ce sun mai su mu da rukuki sai kuma in an ga watan sai ya yi azumin fa in gumma alaihi in aka mushi girgije kuma a adda talafi na yawan sai ya ƙiddiga kwanaki zuwa talatin sun masu masa na sai azumi kaga a nan daidai yana nuna cewa mai ake nufi da fakat nuna hu shine ai fa akmilu na idda talatina wannan shine abin da ake magana kuma riwaya ce da aka samu daga Hudhaifa ita ma ta ce sunan Abi Dawud da Isnadi ingantacce zuwa ga Rabi ibn Qirash yana da mutuwa daga Hudhaifa a wata riwaya yana cewa kuma daga wasu daga ɗaya daga cikin sahabbai yana cewa aw tukmilu al-idda ko ku cika adadin ku kwana 30 saboda haka anan dai faqduru lahu abinda ake magana shine faqduru lahu tamama 30 yawman ku cika shi laila ku cika shi dare 30 sadaka idan an zo kwana 29 ba mu gani ba shikenan sai mu gobe shikenan zai mu dauka cewa yanzu sha'aban ya tsaye kai 30 in aka yi 30 kuma kaga jibi shikenan ba ruwan mu ma ko an gauta ko ba gauta ba ba sai an sha wahala wajen nema ba ya zama ɗaya ga watan ramadana kuma wannan ita ce ta ma ruwa da ake nuna daga abdullahi dan abbas ikrima simak ibn haram daga ikrima daga abdullahi dan abbas shi ma fa atimu al-idda 30 saboda haka dai wannan shine fasara din insha Allah ta'ala duk wata magana wata ba wannan ba ta kuskure ce maganar halabila da suka ce wai a takaita akan 29 kawai saboda ranar 30 din kawai a yi zama ranar ɗaya ga watan ramadan yayin da aka samu girgije to wannan ba daidai ba ne kuskure ce saboda wannan ruwaya da aka samu fasira wacce take yin fasara kai tsaye an samu daga ibnu umar an samu daga aisha an samu daga hudhaifa an samu daga abdullahi dan abbas sahabbai guda hudu duka banda kuma abin da aka samu daga irin su abu hurairah da sauransu da suke rawaito wannan ma'anar su ma saboda wannan ita ce fasarar da dole sai an bi sai an bi ta kanta sai sai an yi riko da ita na'am faqduru lahu ay fa fa'atu sha'bana lahu shine yauni ila sha'ban fa'atu sha'bana tamama qadrihi alqadar shine gurgudu ai to aka ce ku kai shi ku kai ku tike da shi wa gwargwadonsa gwargwadonsa shine haƙiƙanin kwanakinsa na kamalansa ba haƙiƙanin kwanakinsa na karancinsa ba a na yawancinsa ka fahimta? eh ko daga nasara yansuru ko baraba yanzuribu duk ya halatta ko kadara ko kadara yaqduru ko kadara yaqdiru bi kasri dal dole ya halatta ma'anahu atadhiq shi ma kashi qur'ani ai ya zo ya zo da yaqdir ne yaqdir yaqdir haka yazo to za mu shiga cikin masail da suke da alaka da shi wannan hadisi mun duk abubuwa duk wato bangarorin hadisan da suke bukatar fasara mu fasara wannan da fasara muka yi yanzu za mu shiga cikin masail din sa bazala yace a idza ra'aytumuhu fasubu idan kun ga wannan jinjirin wata ta ku azumi wannan shine gaba na farko na wannan hadisin to malamai suka ce to manzala da yace idza ra'aytumu idan kun ga wannan watan ku azumi to da wani adadi ne ganin watan ramadana yake kulluwa da wani adadi da wani adadin jama'a ne kuma wani watan ramadana akwai bambanci tsakanin watan ramadana da wani watan da ba ramadana ba akwai bambanci misali idan mun ce za mu tsaurara sharadi lokacin ramadana to kuma wannan yana lazumta mai tsawara sharadi wajen karban ganin watan safar ko muharram wanda duka malamai sun yi sabani akan wannan sun tattauna akan aqallu qadar wajib wajen musamman ramadana malik ibn anas da imam al-layth ibn sa'ad abokinsa da al-auza'i amr ibn abdullah al-auza'i imam kasan sham suna cewa ba za a karbi musamman dai a ramadan da muke magana ba za a karbi wanda ya ce ya ga wata ba sai idan an samu adalai mutane akalla biyu adalai mutane akalla biyu amma shi abu hanifa sai ya bambanta yake cewa a'a idan misali an samu dare ne da aka samu girgije to shi ke nan za a iya karɓar mutum daya tunda an samu girgije ba kowa ne zai iya gani ba wata iya kai kana dururu a idan ka ba lalle ka gani ba amma idan ya zama wato sama fayau take shi abu haifai da babba mutum biyu na cewa dole a samu alisi fama dole a samu mutane da yawa sun je sun gani yana a ce kai kaje ka gani bayan sama kayo take da ya rasu su gani kai ka gani da ba ai abu ne kan gani abu ne kan gani dole ne sai kowa ya gani ba dole sai kowa ya gani ba abu hanifa Allah ji kansa galibin dai malamai sai kuma galibin malamai amatul fuqa galibin su aktar suna cewa yayin da kuma za a aji azumin ramadanan saboda yanzu aji ibada ce ta fi tsauri suna cewa to dole shi ma sai an ga samu mutum biyu saboda me saboda bazala Aisha hadisin Aisha da cikin as-sunan hadisin Muawiya ibn Abdullah Muawiya ibn ibn Salih da yake rawaitowa daga Abdullah ibn Abi Qais daga Aisha Aisha tana cewa kana rasulullah tahaffadu min sha'ban ma la tahaffadu min ghayrihi bazala yana aurara mato mataki da diga a cikin watan sha'ban abinda ba yi a wani watan sha'ban to kaga me yasa kika kadar ramadana haka to wajen ajewa ma sai a tsawara wannan wannan matakaiya sadaka suka ce kaga to ya ihtiyaban amfani da mutum biyu akalla wajen ajewar ramadana musamman to har wata wannan daga wasu daga cikin magabata su ma su Uthman bin Affan da wasu daga cikin magabata sahabbai su ma in za ba sa karba kasa da mutum biyu amma wannan fi sabilillahi wannan ihtiyatan ne wato ta fuskar gewayewa ba ta fuskar wai dole ba saboda an samu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da ya wadatu da mutum daya ba mutum daya hadisin da imamu abu dauda ya ruwaito hadisin abdullahi dan umar da isnadi wanda yake tabbatacce ibn umar yake cewa tara anna fil hilala mutane sun ta wato duba jinjirin wata fa akhbartu rasulullahi anni ra'aytu wala ya fi sahih muslim cikin sunan abi dauda je sai na ga manzala cewa ni na gan shi fa sama mutum manzala yayi azumin wa amara an-nas bi siyami kuma yace mutane su azumi abdullahi dan umar ai shi ne ne kuma karko ta abdullahi dan umar yaro ya karbi fa lokacin dan shekara goma sha haka ko ashirin kankan yaro ne ba wata ila ma wani ce a kai shage gidanka da kai bala mai da ba to ba bulan umar shi ma yaro ne kuma shi daya kuma ayyana da adalcin sa tunda ba san shi fasiki ne ba shi kadai yace ya ga wata kuma aka amfani da shi saboda haka a ce za a yi dogaro da mutum daya wannan gaskiya magana ce da wasu daga cikin malamai suka yi a shawwal da sha'ban dama su shafi'iyya da hanabila suna cewa ba in a ramadan ne in a ramadan ne wannan lalle a iya amfani da mutum daya dan gashi manzo Allah ya amfani da ganin Abdullahi dan Umar kuma wannan ita ce waya da ake rawaitowa daga Umar da Khattab da Ali da Ibn Umar shi kansa shi Ibn Umar shi kansa wannan shi zabu Ibn Taymiyyah shi zabu Abu Thawb daga cikin fuqaha kuma shine zabu Ibn Munzir shine zabu Ibn Hazm al-Zahiri su suna cewa ba su Shawwal inda wani Shawwal din ba duk ɗaya ne ba wani ba shi Ramadan da Shawwal da kuma Muharram da Sab duk ɗaya ne duka za a iya amfani da mutum ɗaya amma ihtiyatan wannan sai aka amfani da mutum biyu wannan yayi wata saboda a dai ƙara tabbatarwa haske akan haske amma ba wai dan ana nan an dogaro da mutum ɗaya wanda yake an yadda da abin da ya kawo an san abincinsa an san kuma ya san duk abin da yake akwai a sai a ce sai a sai a tun kuɗe masa ba kuma a wannan al'adar da ake magana mutum mai adali har mace har mace in ta ce ta gani ba wai ba kaman wajen mu'amalat ba a zo a ce a kirke mace ce ai dan mu'amala daban wajen gani ibada daban ita ce ta gani ta to ne ita ba za a amfani da maganar ganin ta wanda za a amfani da da cewa lalle ta gani din mutum ɗaya ya ce ya gani to wannan shi kenan in mutum biyu to wannan an fi so mutum biyu amma idan ba a samu sai mutum ɗaya kuma aka bincika aka tabbata aka tabbatar cewa ba ya ga wani abu ne wanda ya mishi dubu a sama ba to wannan shi kenan ya gani din insha Allah ta'ala babu komi wannan din yayi wannan shine ikhtiyarin sa Abu Thawr ibn al-Munzir ibn Taymiyyah su ibn Hazm al-Zahiri fi jama'atin min al-muhaqqiqin suke cewa yajuzu qabul shahadati al-wahid fil jami' ba shi dai ma a Ramadan ko wani Ramadan ya halatta ana iya karban shaidar mutum daya to sai abu na biyu hayar muna dai gaban idan ra'aytumuhu in kun ganshi ko azumi ra'aytumuhu gani aka ce to meye hukuncin amfani da المراصد الفلكية ko alminzar almuqarrir wani wani abin hange nisa kamar telescope haka da ya ambaye za a iya amfani da shi wajen a zuƙo mutum ya zuƙo ganin nasa ba shi da bambanci a yi da kasa gilas don ka zuƙo abin da aka rubuta maka takarda a ba dai ganin kai ba rubiyan tana nan da daga cikin malamai sun halatta suka ce babu laifi kana iya kuna iya dan kafa wasu abubuwan ku a nan a waje haka a tsauni haka ku je kuna ɗalilai tsawa kun gani ba mu gani ba mun kun gani to na gan shi shike nan da wanda aka gani da ido da wanda aka sa da idan aka sa wani na'ura aka je aka zuƙo aka gano wannan babu babu wata matsala akan wannan tunda dai ganin na nan wannan galibin malamai na wannan zamani sun sun halatta wannan wannan shine hayatu kibarul ulama abinda suka kararar suka ce wannan ya halatta majma'ul fiqh al-islami su ma haka suka faɗa Sheikh bin Baz Ibn Uthaymeen duk suna ce wannan babu laifi a yi istiqdamu duk wata ala za ta kusanto maka da ganin tunda dai ai kusanto maka da ganin ta yi ba wai ganin ne ita ta ganin maka ba ba ka dogara ne da ita ba wannan kana iya zuwa ka dogara da da ganin ganin ganin wata na'urar zai ta taimake ka wajen ta zuƙo maka watan ka ganta saboda a ru'ya hasila ganin dai an samar da ita shine wato lekawa din an je an leka an gani wanda wannan kuma shine magana wacce take wato tabbatacciya ko a cikin magabata akwai wanda su Allah ya yi su ma da ya yi su da hange sosai irinsu na da kaifi shi magabata su hada sunansa ya bace min akwai wanda shi a sama tsabar ido da ubangiji ya yi masa da baiwa yana iya wato gano tazara mai yawa wanda wanda kila in wasu za su amfani da irin tazarar su da gani idan ido da yau da gobe za su iya faɗi ko biyu ba su ga watan ba amma sun yi iya hango daga nesa an baka ba ta wata daga maka suka ce wa da in kace ka ga wata Allah ka daka ta ci jama'a sun gani kai ka da wani baiwa da aka baka kai ba za a dogara da maganin ka ba kai saboda kai ubangiji ya maka baiwa eh shi Allah ya mishi wato ido ido wata ke had hadul basar ne sosai ya da kaifin gani so idan an sa na'ura an gano wannan babu laifi in ji malamai to sai magana ta gaba kun gane magana cewa idza ra'aytum muhu fasumu in kuka ganshi ku yi azumi in kuka ganshi da jami'i ya fada to shine annabi da yake tattauna cewa shin ganin wani gari guda daya gari ne na ragowan garuwan musulmi baki daya hal ru'yatu baladin ru'yatun ala li baqiyati al-amsar jami'iha to wanda malamai sun tattauna tattaunawa masu zurfi masu masu kuma wato bindi tusan gaske amma dai mafi karfin magana da malamai suka yi shine magana guda biyu magana guda biyu da malamai suka yi akwai magana ta farko magana jumhurin malamai a hanaf malaman malikiya hanabila suka ce idan aka samu wani gari guda ɗaya sun gani wani gari guda ɗaya sun gani to wannan gani ne na dukkan garuruwan musulmi baki daya ru'yatul lil jami'i mutlaqan mahura da mafadar rana sun dace ko ba su dace ba ta wannan shi ke na kawai sun ga kawai an gani kawai amfani da su saboda ba zana cewa idan ara aitin muhu su mu ya faɗi shi da jami'i ba tare da ya haddada wani wani waje wani bigire ke ɓantacce ba haka suka faɗa to a baya zuwa wannan wannan kaga mutum zai faɗi magana ne musamman idan a lokacin bai halarta cewa akwai adalus ba wannan shine wato abin da ba wasu nautin malamai suka kawo to su yan adalus ba su suna ta wato yammacin duniya ta nesa ya za su hasiri da yan gani yan gabashin duniya kuma ta nesa lokacin su ibn abdulbar misali ai dole ba ka dole ba wannan fitar a ce ba fitar ba za a yi amfani da ta ba to amma idan ya zama akwai maslaha wani limamin mu imamin mu sarkin musulmi ya ga akwai maslaha ga cewa shi ya ga amra yawan rigingimu wani ma sai a kwana uku bai arziki ba sai da shi gaskiya yanzu zai kowa kawai in an samu wani gari ya gani kawai shi kenan duka garin duka kowa idan an gani ko wata ƙasa ba ka ce wai saudiya kan saudiya suna ɗan bambanci kaɗan da su za mu zo mu fita da labarin mai alfarma cikin musulmi hafizahu allah ta'ala akan wasu abubuwa da ake da shi akan wannan matsala insha allah ta'ala to sai wasu daga cikin malamai da suke cewa a'a in dai mutum ya ce zai azumi din ga saboda maslaha wannan ya halatta amma dai ba dole bane musamman idan aka samu ikhtilaful mabali' mahuda da mafaɗar rana sun bambanta suka ce to idan mahuda da mafaɗar rana sun bambanta to kowane birni ya ci gashin kansa da kuma birnin da lokacinsu ɗaya ranarsu ɗaya hudowa ranarsu ɗaya kuma wato faɗar ranarsu ɗaya kowa ya ci gashin kansa kawai to kaga wannan shine ra'ayin kusan da shafi'iyya suke akai ra'ayin shafi'iyya kenan kuma ra'ayi ne da wasu daga cikin malamai da dama su ba sun ɗauki wannan ra'ayi wannan shine magana Abdullahi dan Abbas tabbas wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas kuma ra'ayin Ikrima almajirinsa kuma shine ra'ayin Isa ibn Rahuwiya shine ra'ayin Al-Qasim ibn Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq daga cikin fuqaha sab'a kuma shine ra'ayin Salim ibn Abdullah ibn Umar shi ma daga cikin fuqaha sab'a sannan kuma shine abinda Ibn Munzir wato ya ko kuma in ce shi wannan nakalin daga ibnu mudra cikin a cikin al-ashraf din sa abdullahi dan abbas kuma wannan shine abin da aka rawaito da isnadi tabbatacce imamu abu da ya rawaito da isnadi tabbatacce da shi da imamu ahmad da imamu nasa'i ta hanyar muhammad ibn abi harmala daga quraish za mu zo makanta hadisin yanzu wannan shine ikhtiyar shi ba ibnu taymiya ibnu taymiya yana cewa idan aka samu matsali na wata da rana sun yi daidai to wannan taron ya fi amfani da ganin watan idan aka samu sun saba to shikenan kowa ya yi amfani da ganin watansa wannan shine abin da shi ibnu taymiya shi ma wannan shine ikhtiyarin sa to yanzu a misali da ganin mutanen Nijar da Kamaru da ganin Saudiya wanne suka fi kusa da mu eh sun wannan sun bude da mu a lokaci saboda kaga ce ganin Nijar ya bude daidai da mu ya fi kusa da mu akan ganin wanda suke can sun yi nesa da wani wanda shi ne ra'ayin su shafi'iyya wannan shi ne ra'ayin shafi'iyya kuma shi ne ra'ayin da daga cikin malamai saboda haka idan idan ni da can kafin daga baya yan kwanaki yan shekarun da mu fahimci mai fadan mai alfarma sarkin musulmi take ciki game da maganar ganin wata mu wallahi da can mun tsammanin ita wannan maslahan ce ake saboda ake ake mura'ati mun san da akwai wata yan rigima can baya can lokacin su gwandu da sauransu da ta faru to amma dai mun tsammanin wani abin da ya kawo ayat za ku tuna lokacin da aka dinga kiran ma malamai na jami'o'i da wani da sauransu da malamai da dama kowanne a je jami'o'i a je a yi presenting papers akan maganar ganin wata da sauransu lokacin abin ya ci ya ci tara ya ci ya ci cinyewa ni kai na mafi na yana daga cikin wanda ma suka yi rubutu a wannan gwandu wanda yake gwandu ya rasu wanda yake sakwato ya daga cikin malaman su sun yi rubutu akan waɗannan masail din cewa in ana akwai maslaha ana iya amfani da ana iya amfani da wato a ce misali da mutum da jumhurin malamai suna cewa ganin wancan ganin ganin gari daya na garin musulunci da aka yi tabbatar aka yi da su ganin garin dukkan raguwan garuruwan ne in a zuwa sana ana ganin kawai to ganin wata ƙasa za ta fi kawo mana wato maslaha mu a ƙasar mu Najeriya aka amfani da wannan to wannan kaga ba akuni ana iya fahimta shine maganar dama malamin malikiya mu shine maganar hanabila mashhurin mazhabin hanabila ko shine magana ala in kuma za a bai da magana tafi daidai shine abinda su ibn taymiya suka faɗa abinda isa kan jira huwiya da sauran malamai suka faɗa kuma shine mazhabin abdullahi dan abbas cewa idan mahura da mafaɗa sun bambanta to a tsaya kowane gari ya amfani da garinsa ga hadisi da da muka shirya karanta hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne da suke rawaitowa ta hanyar muhammad ibn abi harmala daga kurai cewa ummul fadl ta aike shi zuwa kasan sham wannan shi yasa ba ma Abdullahi dan Abbas ba malamai suna cewa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ya faru ne a lokacin Muawiya ya faru a lokacin Muawiya kaga ba wai Abdullahi dan Abbas ne kadai ba kaga sai ya zama fa ashbaha mazhabi al-jam' al-jam' al-kathir sai ya zama kamar yayi kama da mazhabin sahabbai ne da dama tunda wani abu ne na azumi da yake yawan aukuwa ummul fadl ta aiki kurai kurai almajirin abdullahi dan abbas ne ta ake shi sham sai ce fara ainihin gida lailatul juma'a mun sai muka ga jinjirin wata ranar juma'a daren juma'a da ya dawo madina ya tambayi abdullahi dan abbas sai tambaye shi sai abdullahi dan abbas cewa lakin na ra'aynahu lailatul sabti sai dai mu mun gashi ranar asabar mu ranar asabar muka gashi fala na zalu kumilu 30 auna rahu. kuma gaskiya ba za mu za mu za mu gushe ba za mu azumin mu 30 ko kuma mu gashi 29 wato ba za su yi sallah irin sallan irin ganin watan za su yi da aka yi da ganin watan abin mu'min na wancan lokaci mu'awiyah bin abi sufyan ba sai ya ce haka za a marna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya umarce mu haka manzo Allah ya umarce mu dan zai iya zama haka manzo Allah ya umarce su cewa sai dai kowa ya bayar da ganin sa wata ila shi haka Abdullahi da Abbas yake fahimta ko kuma haka manzo Allah ya umarce su yayin da aka samu bambancin mahura da mafada zai ihtimali ne hadisin amma dai na farkon shine al-azhar saboda haka wannan shine shine abin da magana ta kwace take ta daidai malamai wanda suke suna iya faɗa aji ya kamata matsalar nan aje a in magana ce ta dan magana ce ta addini addini ba za a tsaya wani ya canza addini shi ɗaya ba mun je kasan zuwa haka da audio haka daga fadin da alfawar sakin musulmi yana cewa shi ba a gan shi ba shi ba in ba a hauta ba to ba kawai ai ba za a gani ba wannan shine ma'anar maganarsa wato za ka iya zuwa zo a ce maka an ga wata a ce an ga wata sai ya ce to ai kai shi ka gani a ai ba zan ba da fara kin ce ba za a gani ba wannan ba ba ce a wata malamai ke tattaunawa idan misali da can ana tattaunawa ne akan ganin gari shine ganin garin dukkan sarrafa al'umma musulmi wani kaga akwai shi a ilimi amma yanzu a zuwa ce ku ba a ba wani shi ba magana ba za a amfani da maganar falaki ne ai fa yanzu ilimi ne Allah ya kawo mu haka za ka yanzu irin sai ita da duniya ke faɗa ilimi ne Allah ya kawo mu wace baka damuwa da ilimin babu shi a ce aka babu shi ba a san shi ilimi ne Allah ya kawo mu saboda haka ai masu ilimin sun faɗa cewa za a gani ko ba za a gani ba za mu ga magana ibn taymiya kan wannan ibn taymiya yana da fafadan ilimi yayi littafi ka cokan ya tattauna maganar malamai akan cewa shin ma malaman falaki suna da maganar cewa kawai mutum ya ce maka za a gani ko ba za a gani ba wannan shakka ne suka gaya me suka amfani da shi wajen auna aunan su ba suka fi suke faɗa haka ya ƙini ne wannan yanzu dan wani ya ga ce mana za a yi ruwan sama ko ba za a yi ba kuma sai ni mamaki kuma idan an yi ruwan ya ce ba za a yi ba ka zo aka yi sai ni mamaki kawai wasu awamin da suka canja shi da bayan ya yi kidayen da su da wasu abubuwa da ya yi kirga sophisticated mathematics kawai ya yi wasu awaz wasu factors ne gani ya gani factors ɗin kuma lokaci ne wani ya canja shi da ya canja kuma sai wani ya canja kuma to kuma shi kenan kawai sai wani ya ce ba da ya ce ba za a gani ba kuma wani ya zo ce ya gani a wancan lokacin kusa an samu an sami tallaƙin san gaske akwai lokacin da ku nan ku nan Kano ku kanku aka nemi a tawaye daga baya da aka dan abin nan akwai lokacin da mu watan lokacin mai wata masakin musulmi a sarkin zazzau na wancan lokaci shehu idris yana nan yana da yi shi ma a lokacin duk an zo an yi tsuntsu an ce duk an gani ana cewa za a yi sallah kuma ga shi kuma aka ce a to ai sarkin musulmi ya ce ba a yi sallah ya ce ba za a yi sallah ba shi yasa ina mamakin su masu su musa kuwa to za ku zai tauna magana amma dai maganar cewa dogaro kawai da falaki wannan magana ce wacce take yan baya kamar da muka faɗa muka kawo kuma za mu zo da insha Allah mu tattauna maganar malamai kan wannan mu ji cewa ita kanta kawo wannan a cikin addini bid'a ce ita kanta a ce wai za a dogaro da maganar falaki ba wai ban a ce maka tsammanin za a sa watan za ba kusurwa kaza ko waje kaza ko lokaci kaza za a gan shi ba ba wannan ba a'a ya gaya maka magana ta yankan shaku cewa za a gani ko ba za a gani ba kawai shi ke mu koma gida mu kwanta kamar yadda wasu har rediyo suke shiga wai an jahili jahilci ne ke da mutane har sun yi rubutu suna cewa wai jahilci ne ke da mutane yana su zami da tsohon tattauna wannan misali din akan wannan insha Allah ta'ala amma dai abin da zamu cika shi yanzu din sai lokaci yayi ko ina ganin kamar lokaci yayi lokaci yayi ko to abin da zamu cika shi da shi shine hukuncin amfani da satellite kawai yanzu mu je mu kwanta baccin mutum da yanzu Allah ya kawo lokaci a kuma ana faɗi al'akmaru a sina'iyya alfaba'iyya wannan satellite artificial satellite ɗin nan da muke da shi kawai zai su hango mana mu je mu kwanta za ku sun sun ga bamu rahoto a to wannan shi malamai sun ce bai halitta ba shi bambancin shi da telescope telescope da kaje kasa ainihin awakai yana daga kasa shi kuma dama kasa shine mahallu tara'i mawdu'u tara'i nan ne aka ce za a gani magana da ce su ku yi azumi da ru'yati dan ganin sa yana magana da ku da kuke kasa ne ba ku da kuke san majalisi ba to da ku da kuke kasa alada da ku ake magana shi ko can a sama yake can sama yake shine yake ruwa hango ku dama kuma maganar ganin yana da komai dan ai ba ana magana wani ina nan binan ne ba dama ganin sa wasu abubuwa ne suke faruwa in an saurin ganin sa in ba a saurin ganin sa ba tsakanin shi da rana kawai a wasu abubuwa ne ke faruwa ba wai ba wai ba shi ne ba ababe ne ke faruwa kamar da zamu tattauna a insha Allah ta'ala saboda haka maganar wannan shine maganar Ibn Taymiyyah da sauran malamai suka ce a ai yanzu idan kuma muka ce za ka dogara kawai da ganin artificial satellites din nan kawai wannan wannan tawaru na sama to da ka nade ka nada ganin watan zuwa ga wasu mutane a jiki su kadan shi kuma lamarin shari'a kamar da muka sha faɗa kaga da sallah sallar aka yi ba ga ba a faɗa maka wani abin da za ka sha wahala wajen a cin ba aka yi da zarar sai da wani kowa zai iya gane da wani kowa dan kawai ma zai iya gane ba to yanzu in ka ce a ko ba na amfani da wannan ala din wannan na'urar da suke sama ta ka mai ka nada ilimin ka ta tafi shi zuwa wani adadin mutane kaɗan wanda wanda kila ma wato lokaci ya bayu a zuwa samu duk fajirai ne masu kai su zama su ne masu ilimin kafa shi kenan kan mai da ilimin ku zama addinin ku zama hannun fasu kai kenan in idan za ku ta bayyana in za ku fasu bai zama ba ta bayyana idan wani ta bayyana babu shi bada ba wasu yiwa sai da kuma su suke mana suke mana in ko lamarin musulunci ku duba ku gani ba duk gaskiya mai wanda ba musulmi ba ba amfani da shi a cikin abin da yake addinin musulunci koyarwa addinin musulunci sai dai wani abu da ma'amala amma dai koyarwa addinin musulunci a yi kuka a yi ba a koma wajen wanda yake ba musulmi ba ba a komawa to waɗannan abubuwa dai da sauran insha Allah ta'ala akwai masail da suka rage mana wannan hadisi insha Allah za mu tike da maganar mu har zuwa wajen maganar ganin yan falakin nan da har yanzu ake tattaunawa ko lafiya nan an tattauna ana ta sada ana ta tafka muhawara wani na cewa muna ce wani jahili wani na ce ma abin da zai baka takaici shine wasu matasa haka wanda suke musu wuce yan shekaru shekarun ba ko abin da suka dan wuce maka dan ku kalla mutane irin su Musa Luku haka kuna ce musu jahilai bayan abin da suka yi ko da ba sun yi sallar su daya akwai wata akwai magana irin wannan ba a shari'a suka ba ba wani cewa dan shi daidai suka yi ba akwai wannan so bai kamata wato dan kawai kai kai ka zo da wani ra'ayi wacce take ba ka ko ba ku ce wani ra'ayi ba bid'a ce yanzu kamar yadda zamu faɗi kai mu tsaye mu ce ganin falaki bid'a ce ba ka da dama akan wannan matsalar ka zo kana ta shari'i ba shi wanda ya saba maka akan wannan amma sai ba sai ne da sauran su da sauran insha Allah ta'ala abinda muka tada da ba mu lada abinda muka sura Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kwana uku daya biyu uku aka duba amma mun kanta a cikin a cikin littafin ibnu uzair ba ibnu uzair mai mai garimul qur'an ai mun karanta ko in ka duba za ka ganshi wannan maganar tashi yace kwana daya hilal kwana biyu hilal kwana uku hilal kuma wannan in ka duba mutane sai ya daka ma shi ma aka yi fada ai arrazi insha Allah to shikenan assalamu alaikum wa rahmatullahi